bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2013 miladiya 2023 kai miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 42 za mu tashi darasi na 43 babu qasr babu qasr salati fi safar hadisi ne lamba ta ɗari da talatin da biyu shafi na ashirin da takwas inda mala yake cewa babu kasirin fiskala babin da yake magana a kan ko kasirin salati fiskafa wa wato sallah kasaru yayin tafiya hadisi ne guda ɗaya mala ya kawo مالك أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake sahihu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na zauna da annabi tsira da annabi Allah ya tabbata a gare shi shine sahihu fa kana la yajidu fi safari annabi alayhi salatu wasalam ya kasance baya karawa yayin tafiya ala raka'ataini akan raka'o'i biyu duk sallolin da ake musu raka'a hudu salla azhar al-asr da isha'i wa annabi bidi yake yi yace na zauna da annabi haka yake kuma ya ba annabi alayhi salatu wasalam annabi yayi tafiya kwana hudu ya yi kwana goma sha bakwai ya yi kwana goma sha tara duka annabi yana kasaru na sallah ruba'iyya ya mai da ita raka'a biyu to shine Abdullahi da Umar ya ce na yi shi a tafiya irin waɗannan na zauna da shi duk sallah mai raka'a hudu to biyu yake wa Abubakar yace sannan na zauna da sayyidina Abubakar kima tsawon shekara biyu da watanni kima raka'a biyu yake yi duk inda aka yi tafiya rakkalla ne raka'a hudu to biyu yake yi wa Umar yace sannan na zauna da sayyidina Umar kima tsawon shekara goma yana khalifanci duk lokacin da yake tafiya in dai aka ji garin da za a je sunanta tafiya to sallah ne raka hudu bibbi yake wa Usman haka nan sai na Usman shi ma shekarun da ya goma sha shi ma duk inda aka samu kai a matsayin su na matafiya sallah ne raka hudu biyu yake shi ce to kaga anan kazalik abin nufi shine su ma bibbi suke shine kazalik wannan shine hadisin guda ɗaya da malai ya kawo wanda ya shafi abubuwa da yawa na hukunce hukunci na farko za mu ji matsayin ibn umar radiyallahu ta'ala an domin yana gaya ma ya zauna da annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da sayyidina abubakar ya zauna da umar ya zauna da sayyidina usman lokacin da yi wannan bayanin ana faɗan cewa lokacin lokacin wato sayyidina ali bai kuke waje sa bai lissafa da shi ba saboda haka ya zauna da wayannan sabon manya kula ba wa rashidin guda uku kakab din su ba wanda yake cika sallah an yi tafiya to zama da su kawai falalaci ne zaman kanta sannan abu na biyu hadisin yana nuna wajabcin yin kasaru akwai malaman da suka tafi akan cewa sallar kasar wajibi ce domin abin da ya fara Abdullahi da Umar ya faɗi wannan an yi tafiya ne an tsaya sai ga wasu bayan an yi kasaru sun nike suna ta nafila rawatib sallolin da annabi yake yi raka hudu kafin azhar biyu bayan azhar ko biyu kafin azhar hudu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha wayannan sallolin da ake na rawatib kawai ke ga wasu sabban su ne sai shine ya dauko wannan labari na ba sai ce to ai in dai mutum zai yi rawatib kware ki ka sallah domin annabi ce ai as-sabaru il'atun min al-azab ita tafiya wani yanki ce ta azaba to wanda yake cikin yanayi na azaba kuma tausaya mara ake ruksa ake masa ba kuntata masa ake ba saboda haka annabi alayhi salatu wassalam sai yace musu to ni na zauna da annabi kun san dai shi zo da addini duk tafiyar da muka yi gaba ɗaya a inda na ga annabi alayhi salatu wassalam duk inda yake inda ya talla raka'a hudu ce yake bi yake yake bayan ya bar duniya kuma ina tare da sayyidina Abubakar yake shi ma haka yake bayan ya bar duniya ina tare da sayyidina Umar shi ma haka yake bayan ya bar duniya sayyidina Usman ma haka yake kaga ya gama ba su hujja to wannan shine abin da shi da wasu suke gani idan tafiya ta kama ka kama cika sallah ko wanda suka zaba ba cewa in dai ka cika to sallah ka bata yi ba sai dai in jami'i ka bi a wasu suka ce jawazi ne kawai jawazi ne halatti in mutum ya ga dama ya yi ruwansa to amma dai annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisi Abdullahi dan Umar Allah yana so mutum ya rika bin sauki in Allah ya baki idan Allah ya ma sauki to ka bi wasu saboda tsaba biyayyar su ga Allah sai mutum ya rika ganin in yayi biyin nan kamar ba kai ba shi Allah ba mutum bane idan kai guda biyun nan ladan hudu za a baka kuma ta yi kamar wanda zai zo ya tsarkin hoji ne ai za ga abu ka saba ba in ka zo yace ga ya zama ma ba wai wanda ya tsarkin hoje in ba ya sa ban yi sallah yace ba sallah ka tayi kuma tayi da yawa za ta goyi suna tambaya cewa mutum ya ji ya sai daga waye ya waya ce jiyo wallahi ya manta ya yi tsarki amma fa da hoje a hanya ne kuma ya sallah sai ya sallah ka tayi mana ba abin da ya taba ma sallah kamar wanda ya rasa ruwa ne yake mama shi kenan dan ruwa ya samu sai a ce sallah ba kai ba sai kawai idan da ruwa ne ka yi haka kawai dan ganin dama ba da wani dalili ba shine za a ce sallah ka ba kai ba amma inda dalili karbatse kamar yadda muka biya a babu tayammum baka da matsala saboda haka wannan shine sannan suna faɗa menene musafa nida na wanda zai kasuru oke menene nisan wanda zai kasuru wanda ya yi tafiya ke wani ce farsaki kaza kana duwa da littattafan malikiya sai a ce ma sai an kai farsaki kaza ko min kaza malam shankidi a zuwa bayani da yanzu yana bayani a cikin suratul nisa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati yanzu yana bayani akan sallar kasaru yace abin da yafi kyau shine gurin da ake wa kasaru shine al'adar garin mutanen duk inda idan aka ce ina wani za a ce yayi tafiya to zai kasuru ba wai zancen mulki kaza ka dauke ta wanda kanka a kawai yanzu a nan mu yanzu duk wanda ya tafi DJ ne sai idan aka ce ina yake zaka ce yake ji ko ya tafi unguwa ya je unguwa amma wanda ya tafi kurafa to zai tafi wanda ya tafi buti unguwa ya tafi ko tafiya yi shine kawai ma'aunin in dai al'adar garin ku za a kalla a ce wani ina wani a ce ai ya tafi unguwa to ba za ka yi kasaro ba sai wani kanin da ya tafi gidan wata kanwan ba mani kawai ta gani sallah da ka azumi sallah azhar tace wai ce wai gidanta da nita mari ai ba za ka kasaro ba za ka kasaro a unguwa kaji saboda haka inda mutum in dai za a ce ina wane yayi tafiya kawai shine ma'auninka eh kenan kwanaki nawa ne ake iya yin kasaro a wajen malikiya kwana hudu ne in za ka haura kwana hudu suka sallah za ka amma a gurin sauran malamai kuma ba rana musamman ma mutumin da yake yana karai yau zai tafi gobe za a tafi kullum jira ake in wata uku zai haka kasar zai kai me yasa saboda annabi alaihi salatu wasalam Abdullahi da Umar ya zauna da shi yace kwana hudu sha tara sha bakwai duk kasar annabi da aka je fatahu maka kwana goma sha kasar annabi kawai magana da ce wanda ya tafi karatu ya je zama to kamata ya cika sallah domin ya zama dan gari yanzu shine kawai duk da akwai wanda suke ba da wata fatawar ba wannan ba amma dai rajiha shine in dai ka tafi tafiya kai tafiya haka malamin suke faɗa shine ka je kai karatu to ka cika sallah a hanya kuwa wanda yake da mata biyu Kano da Lagos da yake cewa Abuja da Lagos Kano da Abuja ko ina can da matarsa nan ba akwai to duk inda yake gida ne sai dai a hanya kuma zai kasaru shine sauƙin kawai a hanyar kafin ya je to an masa sauki amma yana jira a Lagos to ya zo gida shi gidansa biyu ne in ya ƙara wata mai dubu ya zama mai gida uku duk inda ya je duk wannan tsawon tafiyar inda ya je garin to suka sallaje amma a hanyarsa ta zuwa kowane gari zai kasuru saboda haka wannan shine abin da malamai suke kawowa dangane da abin da ya shafi kasuru sannan mun ji cewa ba a wata nafila in dai ba zawatul asbab ko kuma raka'atai li fajri da wutri ba wayanna annabi ko a tafiya baya bari zawatul asbab shine ka shigo masallaci kawai ba tafi ne kai sai ka kudo masallaci da alwala da da kala da kuma masjid da bala ya jini hatta yi salli raka'atai wannan hadisin ba dauke kowa ba am ko kuma wutri annabi baya bari a halin azran am safran halin tafiya ko lokacin zaman gida ko kuma raka'atai da fajr annabi baya barin wayannan to sai abubuwan da malamai suke kawo wannan shine a takaice abin da ya shafi sallar kasuru sannan ba yi wa magariba kasuru ba yi wa asuba kasuru domin su da ba kasarantansu suke da na yi Allah ya kara mata yadda ta ce asali asali sallah gaba ɗayan ta raka a biyu ce lokacin da aka waje ta biyu ce halin zaman gida da tafiya azhar biyu ce la'asar biyu ce isha'i biyu amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wato ta tafiya kuma ya soke ta zaman gida yake ta zaman gida ta koma hudu wayannan masu bidiye azhar da la'asar da isha'i hadisin na na isha'i kuma hadisi ne mai kyau saboda haka wannan shine yafi fitowa gaskiya sai abin da ya shafi um asr sai babi na gaba ma da yake babul juma'a babul da zai magana akan juma'a wasu na cewa musallala musallatul milki ana iya cewa juma'a ayyumu fataha ana iya cewa juma'a ai mata gamma kamar yadda muka biya yanzu ana iya cewa jumi'a domin aljamu shi ne tattaruwar ɗaya daga cikin manufofi na juma'a shi ne a haɗu gaba ɗaya kan mutum ya je ya yi zaman misira ya dawo ya ce ko muna misira zai kawo mana da za ka a misira duk masallatai na kan salawa ko ina juma'a ake ba daidai ba ne yana ɗaya daga cikin alamomin tashi alkiyama shi ne yawaitar masallatan juma'a shi masallacin juma'a ba a yin sa sai da bukata ba kamar yadda muke yi yanzu kawai mutum ya ga dama kawai sai mai da masallacin sa na juma'a kuma ba abin da za a yi domin da masarauta ce kadai take ba da dama a yi masallacin juma'a amma yanzu mutane duk sun fitsare kan kowa abin da ya kwarai kuwa abin da ya ga dama yake yi amma da asali sai masarauta ta ba da dama sai an je an duba an ce bin wasu ka'idodi a ga musamman wannan ka'idodin na malikiya sai a ga ka cika su ko baka cika ba amma kuna ga yadda abin yanzu ya zama har yanzu akwai dokar binta ne ba wannan yana ɗaya daga cikin manufofin da shi ne tana nuna abubuwa da yawa tana haɗa kan musulmi an fahimta da kyau ko yawwa kan musulmi zai haɗu a wannan lokacin za a gane wanda yake cikin larura abubuwa da yawa sannan tana tunowa mutane taro na alkiyama amma yanzu za ka je wani masallacin juma'a ka ga gaba ɗaya abubuwan da ake bukata na farko bai cika su ba a dokance sannan mutanen gurin ba su da yawa ko kuma gaba ɗaya kawai in an tashi sallar ma hanyoyin mutane za a tare gaba ɗaya a nan za a yi sallar saboda ba guri ka sani cewa a wannan yanayin idan aka ɗauko wani mara lafiya mai naƙuda kun tare mata hanya ko kai alhaji sallau sai Allah ya kama ka in ta mutu ko ɗan ya mutu wallahi ko sallah kake sai Allah ya tambaye ka domin hanyar akwai mara lafiya wanda shi a lokacin emergency yake bukata kun tara hanya kuma maybe ba su san cewa hanya a tare take ba ana zuwa wucewa sai an jira ku mara lafiya yana nan ba ruwa aka samar ba wani fasadi ya samu ba sai an jira an gidan wani ma zai je tara a lokacin hudu ba ake kuma bai ce jiya ba duk wani abubuwan mutane suna yi a matsayin addini amma wallahi kuskure ne wallahi kuskure ne to shi sa ko da yake in mutum yana so ya haɗu da Allah salim alim ya cire son zuciya a cikin zuciyar sai ajiye abin da Allah yake so sai zauna lafiya amma abubuwan da muke da yawan su yanzu wallahi son zuciya ne in mutum zai zo ka zauna binci tsakaninka da Allah ka ce me dalilin da bai sa yi kaza shi ma kama kama ne babu shi kuma addini baya bukatar son zuciya domin zuciya kullum mummunan abu take gaya ma kullum na amaratin da su yake ba ta faɗan aidini in ba ta so ka ba Allah a farayi ta bani ta kaza ilahu hawahu shi da kullum so kake ta zama kishiyar Allah saboda haka ba daidai bane shi za an samo kalmar ne daga aljamma wato tattaruwa an gane ko sannan kuma suka ce saboda Allah ya haɗa abubuwa masu yawa a cikin ranar juma'a irin duka da ku ba ranar da ta tattara abin da juma'a ta hada domin kaga annabi da kansa yake cewa khairu yawmin tal'at wato alaihi shamsu mafi alkhairin da ranar da rana ta kullo ko wato ta kullo a cikin sa ko fihi shamsu rana ta kullo a cikin sai yake yawmul juma'a ita ce ranar juma'a sai yake fihi khuliqa adam domin rana aka halitta annabi adam bayan la'asar وفيه دخل الجنة أو أن رانا جماعة بأن أهل الجنة ما كيش الجنة وفيه يخرج منها رانا كما كفتوري وفيه تيب عليه أرانا ألا يكرب توبنسا كان النبي يتي وفيه تقوم الساعة كما رانا ذات شأن القيامة كذا النبي يتي باب وتدبر ba wata halitta da take samun nutsuwa in juma'a rana ta kullo ranar juma'a kaka kowace hankalin ta tashi yake banda mutum da alfiya su kadai ne suke suke suke taso a ranar ma in mutum za a za a kai ranar juma'a a yi dina a yi taso a yi rashin mutunci dai ran juma'a amma mutum da aljan samuwa sai sauran halittu ba sa nutsuwa sai sun ga rana ta fashi sun san cewa yau ba za ta yi kiyama ba amma mutum da aljan yadda kawai yake a ranar su saboda haka juma'a tana da wannan falalar matuƙa ita ce mafi falala a cikin kwanakin musulmi kamar yadda muka faɗa Allah cewa ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a ya ku wanda kuka bada gaskiya idan aka kira sallah ranar juma'a kiran sallah na biyu da ake faɗa wa kiran sallah wanka da za a faɗa na farko Allah yake fasau ila zikrillah fi gaggawa ku tafi ambatan Allah wa zarul bai'a kowa ya dena kasuwanci a lokacin da aka kira sallah na biyu in kai kasuwanci haramun kai aikata mun ja wannan bayani a karatun mu na lu'lu'u wal marjan da muka zo kitabul goyo abubuwan da suke sa dukiya ta haramta mun faɗi wajen abubuwa biyar in za ku iya tunawa akwai riba riban nan kuma kala biyu ribar kam da ribar nasi akwai aljara akwai aljahala ko sai muka ce kuma akwai azzaman ko kuma azzarar cutarwa la zarar wa la dirar sannan kuma akwai azzaman shine lokaci akwai lokacin da kai kasuwanci haramun kai kamar yadda wasu ke yi yan kasuwa kace zai zo baya so ya tashi yanzu kasuwa a singa ko kwari ko sabon gari yana da yara sai a ce wannan ba din tafi ki bi sallar karfe daya in sun dawo sai wasu su tafi ta karfe biyu da rabi haramun kai rufe shago ake gaba daya sai an magana kuma wai dan Najeriya ya zaki dan Saudiya ya ce kaza ka je ka gani a Saudiya ana kiran sallah dare zai ja kawai in ka zo duk kudin ka zai ce ba haramu kai kuma gani yake ka fi shi addini ka fi shi karatu amma ya fi ka bin Allah shine bambanci wallahi dare za ka ga mai gwal kai nan yanzu tumatir ne da tattasai amma za ka ga wai saboda wani ya ki zuwa ya sallah a gurin zai sallah tumatir da tattasai duk da yanzu suna da daraja amma irin wannan an gane ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye a dan ga matasan nan ne da ba za fiya su san cewa suna da daraja sosai eh amma da yana ce bane daga ganshi yana yi an gane ko saboda haka wannan shine sannan a ranar juma'a ne ake waye ibada ana so a yawaita ibada mafi girman ibadar da ake yi a ranar juma'a shine sallar juma'a domin idi ne juma'a ba to ake ji za ake so ka sa sababbin kaya ko ka sa kaya masu kyau ba kayan aiki ba mutum ya gama aiki ya shigo cikin mutane da datti baya killa da ban juma'a a je a yi wanka a tafi masallacin juma'a sallar juma'a kanta ita ce mafi girma na biyu an so a karanta suratul kahfi ranar juma'a duk da akwai malamai muhaqqiqun din da suka taba hadisin amma dai wasu sun hasana hadisin cewa ana karanta suratul kahfi sannan abu na uku kasratu salati ala nabi yawai ta yi wa annabi salati ba wa Allah wallahi idan ka da gane cewa duk daren juma'a ranar alhamis da daren rana na faduwa komai na kai canja ya koma yi wa annabi salati gaba ɗaya wannan yinin wace gari yinin nan daga fullowar rana har zuwa faduwarta kai sai wa annabi salati kamuri domin rana alamin da daren shine daren juma'a duk wanda ya mutu ranar juma'a bayan magariba to ya mutu daren asabar ba ran juma'a ya mutu ba rana alamin da daren shine daren juma'a to rana ake fara yi wa annabi salati sai daga cikin amfanin haihuwar ƴaƴa kenan ai cewa abubuwa biyu za ka samu wa mahaifinka daraja na farko dai ran da kai wa mahaifi da addu'a sai a buɗa maka bari hadisi adabul mufrad da kansa zai ce ya ubangiji wannan fa sai a ce dan ka wani shi ya ma addu'a shine aka buɗe wannan kabar aka tsara ma haske a ciki sannan kuma ranar daren juma'a da ranar juma'a annabi zai ta jin sunanka domin da ka yi wa annabi salati kai da Allahumma salli ala Muhammad kabiri sai malaika sai sai annabi ya ja ga yawa wani dan wani sai an faɗi sunan uban to kaga ba iya sunan ka ne zai rika bai bai zuwa kunnan annabi ba har da na mahaifi sai daga cikin ribar haihuwa ke sai an faɗi na mahaifin ba a faɗi sunan zalla to wannan albarka ce mai yawa to yi wa annabi salati bayan Allah shi dagewa da yin wannan salatin ko baka tsaya ka gayawa Allah cewa yi min kaza ba to zai duba bukatunka sai ma ballan kiran kana da dabara yanzu shi da minti kaza biyu ko uku ake kiran sallah magariba misali a ce shi da saura minti goma ko hira kuke da abokai ka rabu da su ka koma daki kawai ka daga hannu kai ta roƙon Allah rara rata faɗi shi ne lokacin da ake tsammanin Allah yana amsa addu'a kwarai kuwa wannan lokacin ko me kake ka hakura ka koma daga kace abokanka alwala za ka kai koma daki mu mota kake tsaya ka daga hannu kai ta roƙon Allah kana da bukata kaza kai kai da ba kai alwalaka ka ga wa Allah kullun ka sa wannan ɗabi'ar ta zama ma ɗabi'a a rayuwa kafin faduwar rana kai ta gaya wa Allah bukatunka za ka gani sannan abu na hudu abubuwan da ake bukata a wannan ranar ta juma'a shine wanka da sa turare kun sa a wannan lokacin musamman da annabi ya ta gaya wa sahabbai tun lokacin ba kaya sosai ba fata ce ake daurawa da gashi to ka fata kuwa tun rana za ta yi wani shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya ta ja hankalin duk wanda zai yi sallar juma'a lallai ya je wanka ya sa turare shi za ka ga harami har yanzu ko baka sa turare wani ka shiga harami kanki za ka rike har yanzu wannan sunnar tana nan a harami ba ka wasa da ita ba a wari a harami za ka ga wani ana ana ana dawafi ana dawafin nan yayi zawayi wani yayi amai Allah kafin ka zo gurin an goge ko ba za ka ji komai ba an goge kuma gurin kanki za ka je ne kana samun marasa lafiya da suke yin wasu abubuwa da yawa amma ba za ka gani ba idan ma abin ya zo yana zuwa kan ku za su kewaye ba za ku gani ba sai kawai su kewaye gurin su goge sannan kuma wani wuce a hasani siyar mutum ya sanya mafiya kyawun kayansa abu na biyar eh kayansa mai kyau ko ba sababbi bane a wanke a goge na shida mutum ya tafi masallaci da wuri wanda muna da hadisin nan gaba zuwa masallaci da wuri za mu ji falalar da annabi ya faɗa dake dake sannan na bakwai kuma idan mutum ya je ya shagalta da ambaton Allah da addu'a kada ya shagalta da danna waya mutum mai wayo a irin wannan lokutan ma flight mode yake sa ko kuma kawai sa ta a silent duk abin da za a yi wannan lokacin ba na kowa bane na Allah ne kai kai kai sai ya halli ma ya zo ya hawo mumbari da ya zo ya hawo mumbari ba abin da ake bukata dan wasu za ka kurakuran sun liman ya hawo sai su gaba da abin da suke kuskure ne abin da yafi komai kuma a lokacin sauraron liman ya fi karatun qur'ani da kake yi ya fi wannan abin da kake yi a wani azkar sauraron sa ya fi komai yau to shine abu na karshe sauraron wato huduwa sannan shi ma sai kuma wata gaba da zamu zo ita ma ta kanje shine liman ya karanta suratul sajda da suratul insan akwai hadisi a karshen babu zamu ji sannan juma'a tana da wasu abubuwa ke bantattu da babu wata tarana da take da su in ba juma'ar ba kaga a ranar juma'a ne ake zuwa an zo sallah ai hudu ba biyu zamu ji hadisi nan gaba in an zo karatunta a bayyana karatu a fili sannan aka haramta siye da siyarwa a wannan ranar to bari mu ji hadisi na farko hadisi na farko an sa bin sa'id bin sa'id radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo daga sa'id dan sa'id as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qama na ga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kama bi ma'ana wa kafa domin kama tana zuwa da wata abu ma'anar wata ma'anar daban ba dole ce tsayawa ba an gane ku yawa tsayawa akan al'amura ma ana kiransa alkiyam eh to wannan kama din ana nufin kiciyar zama ya ganki ya tsaya fa kabbara sai ga annabi yayi kabbara wa kabbaran nasu wara'ahu sannan mutane suka yi kabbara a bayansa wa huwa ala al-minbari yana kan minbari asali wannan hadisin abin da ya janyo sare ibn sa'ad asaili ne yaji ana ta tattaunawa akan menene mere da da wannan itace aka gina minbarin annabi alaihi salatu wassalam shine sa'ad bin sa'ad yake ga musu ga irin itacen da aka gina ne aka sassaka dai yake wani itace ne da ake kiransa asilin gaba asil wani itace ne ne wasu suna cewa su ce bishiyar giginya wasu ce bishiyar goruba amma dai ta yi kama da irin wannan amma dai a turanci suna kiranta tamarin ba tamarin ba shi wannan maimakon rintin mc da a ƙarshe zai zama sc wata irin bishiya ce ne wannan sunan a turanci to da irin za ka sassaƙa mimbarin annabi alaihi salatu wasalam asali annabi yana hawa kan kututtire na dabino ya hau sama ana hango shi domin kun san masallaci annabi alaihi salatu wasalam asali in ka je ka tambaya za a nuna ma asalin gurin bai da girma to da aka yi yawa a musulunci sai zanto na baya ba sa hangowa sai aka ba da shawara da kan tudu annabi yake hawa yana hawa kan wannan kututturan sai wata baiwa Allah kusa da masallaci sai ta ce yaron ta kafin ta ne sai ta samu annabi ba ma hada ba minbari ba annabi yake ba damuwa shi ne wannan kafintan da ake kira maimun sai ya haɗu annabi alaihi salatu wasalam min bari ne matattakala uku shi za har a yanzu kai matattakala sama da uku to kai bid'a har a yanzu ba a matattakala duk kudin ka matattakala uku ake yi ku kalli bin masallatai masu min bari za ku haka ake guda uku ne idan ka haura haka to kai bid'a abin da yake daidai shine guda uku nan shine da annabi ya bar wannan kuturan ya koma kan mimbari kowa sai da ya ji kuturan yana kuka yana kuka sosai ya cika masallaci cewa annabi ya daina hawansa wannan mujizar kowa sai da ya ji annabi ya sako rungume ke ba shi hakuri yake kai hakuri sannan ya shiru kowa a masallacin sai da ya ji kukan kuturan yana cikin mu'jizozin annabi alaihi salatu wasallam to saboda haka shine annabi sa'ad bin sa'ad yace ga da abin da annabi yayi akai man minbari kan minbari ya hau ga kuma da bukir ma da akai ma ita ce wannan tawari sun yace yace tun baraka to da annabi yayi gabbara akan minbarin sai ya ruku'i fa nazala al-qahqara ya sako da baya da baya shine qahqara da baya da baya kaga idan mutum yana kan minbari yanzu minbari yana kallon alƙibla to yana kan mimbarin sai ya tashi zai koya musu sallah sallu ka bara aiki muni ko salli to kaga ai gabas zai kalla da ya kalli gabas din su kuma suna kallon bayan sa ko to shine da ya rukuyi ya dago daga rukuyi bayan yayi kabbara yayi karatun fatiha da sura kowa hannu wajen masallaci suna gano shi ya rukuyi ya dago daga rukuyi da ya zo zai sujjada sai sako da baya da baya kun sa annabi kan wani ce ya ayyana gari ta baya a sallah wannan matattakala ba shi da matsala da ita kamar ya biyo ne na tafiya saboda haka sai sako tab tab tab yana sakowa da yazo kasa to shine za a ga ya magashi nan hatta ta jada fi aslin minbar sai sauka ya sauka aslin minbar shine yadda ya sako kasa to sai sujjada anan wasu malamai suka ce bai yi sujjada bane akan mimbarin saboda bai da girma sai da yalwa karamin ne gurin tsayawa ne da ba kai ba gurin tsayawa ne da zama kawai ba gurin ne na sallah ba sai ta ko sun ma'ada kun ga raka a ɗaya ko sannan sai annabi ya koma a tafara da min akhir salati ya kuma ya raka a ta biyu a haka ya kuma sakkowa ya yi sujjada a ƙasa sannan kuma ya yi musu sallama ya gama sallar sa haka ثم أقبل على الناس وإن يا إدر تيجيو كتنتي وتعين فقال يا أيها الناس يا كومة أني إنما صنعت هذا لتأسموا بي na yi haka ne don ku yi koyi da ni cewa sallar da annabi yayi mata da maza a masallaci irin sallar da yake so kowa ya yi sallu ka bara aiki muni ko salli shine malamai suke magana akan hawa kan tudu mutum yayi sallah ko kuma halaccin mutum yayi sallah ba a lokacin da ba in dan koyarwa ne ya halatta yanzu malami mai karantarwa ya zo yayi sallah da ɗalibansa ba lokacin sallah ba wannan shine cikakken malami ba wanda yake yin abu practical domin wani daga cikin malamai da ya rubutu na littafi akan education a irin wannan hadisi ya rika ɗebowa waɗanda annabi ya rika yin aiki a aikace cewa ƙwararren malami shi ne wanda yake gwada abu domin ya fi zama a ƙwaƙwalwa saboda haka annabi alaihi salatu wasalam yayin sallar nan raka a biyu to shine malamai suka ce idan mutum ne yi wannan ko ba lokacin sallah ba in dai dan koyarwa ne ya halatta dan koyarwa ba dan wasa ba kamar da inda rama suke ana cikin sallar ma a katse ta a shiga wasa ko a zo wani abu daban dariya ya faru wannan kuskure ne amma dan karantarwa ya halatta dan take shi ma kan hawa tidi in ba in ba dan koyarwa ba shi ma makaruni shi za wata ran a wani gari da ake kira wani gari a Iran Hudayfa ibn al-Yaman yana limanci yana kan wani tudu Abu Mas'ud al-Ansari ya janyo shi kawai sai giye ya janyo mariya bayan gidan da sallah yace masa ya kai ka janyo ne yace annabi annabi alaihi salatu wasallam ya hana hawa kan tudu ai ai mutane sallah sai yace kana janyo kana rike riga ta na tuno hadisi kana riko riga ta na tuno hadisi bai biyo ya haushi da fada ba kana riko riga ta na tuno hadisi to da haka wannan shine yake wal ta'lamu salati dan ku koyi da ni kuma dan ku san ya sallah ta take kun ga shi sallah irin tawa ake so kai irin ta annabi alaihi salatu wassalam bari mu tuni zamu koya a hadisi abu na farko abuwan ji wannan sa'ad bin sa'ad din kamar sai ya zama ka zo kansa sa'ad bin sa'ad bin malik bin khalid at-ta'idi al-ansari babban sahabi ne yana cikin majaluran sahabbai asali sunansa hujin damuwa bakin ciki asalin sunansa kenan da yazo Allah ya ce bal anta sahal sunanka sauki shi kenan kuma yace ya dawa shi canja suna ba a yin karatu duk girman ka da an canja ya canja shi kenan kawai in yanzu ne kana da takardu sai wahala anan take amma a musulunci ba wata wahala yanzu nan za a canja kuma ya canja shine kawai shine karshen wanda ya mutu a Madina a cikin sahabbai a Madina an gane ko shine karshen mutuwa ba a sahabbai a duniya ba sahabbai a duniya shine ragowa a shekara ta 91 shi wannan shekara shine na karshen mutuwa kaga karshen mutuwa a duniya a cikin sahabbai ai ba shi bane Abu Sufyan ne ko yawa in a sahabbai ne ka a shekara ta 110 amma a Madina dai a basara akwai wanda ya mutu a iraki akwai ƙarshen sahabbai wanda ya mutu a kowace ƙasa akwai inda suka je amma a madina dai sa'ad bin sa'id al-sa'id a shekara ta tasa'in da ɗaya yana ɗalibai da yawa to shi ne abu na farko shi ne halaccin rikan mambari a masallaci don a rika yin hudu ba da kuma aikin da abu na biyu shine aikin Annabi alaihi salatu wasalam dan karantarwa sannan abu na uku ya halatta mai karantarwa yayi alwala yayi sallah akan minbari dan koyar da mutane sannan abu na hudu wajibi ne imamu ki koyi da limam sannan ake ya halatta ayi wani aiki a sallah dan gyara kaga ta ko da Annabi yayi ai aiki ne hawan da yayi aiki ne amma aiki ne na wanda yake na gyaran sallah baya bata sallah sannan ya halatta a kai akan mimbari ko ba hudu ba za yi ba gashi nan hawa aka yi kawai don a koyar da mutane sallah na hadisi na gaba shine an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi kira da aminta Allah tabbata gare shi yace man ja'a minkum al-juma'a duk wanda ya je juma'a a cikin ku fal yaktafi to lalle ya wanka shine malamin ka ce anan ba ana nufin sai ya je ba kamar yadda Allah yake ya ayyuha allazina amanu idza qumtum ko ila ila salati qabtilu wujuhakum ita an gane kaga nan idza qumtum ila salati idan kun miƙe za ku yi sallah sai za ku yi sallah za ku yi alwala a idan kun yi nufin yin sallah ko kuma idza da kala da kuma kalaha idan ɗayan ku yi shiga ban ɗaki ai idza arada ahadukum an yadkhula al-kalaha idan ɗayan ku yi nufin shiga ban ɗaki ne ba sai ya shiga ba to shi ma wannan idan ɗayan ku yayi nufin zuwa wato juma'a to lallai yayi wanka bal yaktafi akwai hadisin ma da annabi alaihi salatu wasallam yake um gusul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim hadisi abu sa'id al-khudri wankan juma'a wajibi ne akan duk baligi akwai kuma ruwaya da take al-ghuslul jum'a shi za wa da tattauna shi ana yin wankan ne dan sallar ko dan ranar saboda wayannan hadisan guda biyu na Abu Sa'id al-Khudri a gurin yan zahiriya ana yin wankan juma'a ne dan ranar kawai ana bin wankan koda ba kai ba in dai rana ba ta faɗi ba da rana ta faɗi to shi ke rana shiga da rana gaba ba kai ba kuma kai da Allah amma abin da yake daidai ana yin wankan ne don zuwa cikin mutane saboda karka sa mutu karka fitar da su shine abin da yake daidai shi ya fi daidai sannan yana zama wajibi ne ga wanda ya yi musamman wanda ya shiga rana ya yi wani aiki to shi wannan wajibi ne ya wanka saboda wani hadisin da ya zo cewa idan mutum zai tafi juma'a ya alwala amma wanda ya wanka shi ya fi to sai ka ce to kaga wannan ya rage wa hadisin karfin cewa ba wajibi bane domin al'amuran da ake faɗa ne wa jubi akwai amurin da ya zo wani abu ya zo a gabansa to yana rage ma karfi misali da Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubu ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah da zarar za ku ba mutum bayi to ku rubuta faktubu al'amru lil wujub wajibi ne ku rubuta na'am na'am akwai labarin da maza ka tsallake to ayyukan kula ba me yake وفي لفظ تقال أبو الفريقة وفي لفظ سلا عليها أو نفذ يا إذن أكم منبر ثم كبر عليها هي كبر أكم ثم رفع وهو عليها يتقو كنسا لك ركوي يلا كم منبر فنزل القاها ترى فنزل يتقو دبائي دبائي ونزل يكارك جزاكم الله خيرا to wannan kaga can nan ya nuna wajibi ne akwai abin da yake rage wa kalmar wajibi karfi kamar wannan da Allah yake faktubu ba da baki wajibi ne wajibi ne a rubuta kai to amma ayar gaba da take fa in azna ba'dukum ba'dan wal yu'addi alladhi tumina amanatu wannan kalmar idan tajin ku ya amince wa kai to ta rage wajibi karfi ta rage maka karfi cewa in akwai aminci ruwan kan yi cinye ba kai ka biyo tunda ka amince maka bashi ba wanda ya sani to shi kenan ya cinye kai ka biyo wajen tun da baya kanka amma bashin ka da kake wurin ka dole ya biya ka amma ba da babu wannan kalmar to shi kenan ko kuma cikin suratul nur da Allah madaukakin sarki yake cewa farkon ayar amma gaban dalilin da nake so kina na rike shi ne cewa da Allah yake fakatibu in alimtu idan khaira kafin nan gurin Allah madaukakin sarki cewa yi waɗanda suke neman wato ku rubuta musu ku musu kitaba ku rubuta mu ku musu kitaba ku ba su fansa ta hanyar rubutu lallai ku musu sai sai Allah ku ne yake fakatibu ku yi musu rubutu in alimtu bihim khaira amma idan kun san da alheri da haka ayat farko gaba daya farko ta nuna cewa lalle in sun nemi wannan ai mutu fansa amma daga baya sai Allah ya ce in alimtum bihim khaira kaga ya dauke ka daga wajen ya dawo mutaji to irin wayannan su ne abubuwan da suke nuna cewa in ka karanto a usul ziki to akwai abubuwan da ake kallo kamar misali kallo qabl al-maghrib kallo qabl al-maghrib kallo qabl al-maghrib hadisi ibn umar ko hadisi ne da yake ku yi sallah tana bula kafin magaruwa iya wannan kalmomin da annabi ya faɗa yana nuna wajibi amma sai yake neman ja'a to kan biya kake shi daga wajibi yanzu ba wajibi bane wanda ya ga dama ce irin wayannan kansu da su malamin suke kallo ku ji an ce kaza mustahabi ne ko kuma mandiri wani ya dogara da kaza to wani ya amfani da kaza to wannan shine to shi ma ba dan wanda hadisin ba da duk wanda ya je duk wanda zai tausar da juma'a to wajibi ne ya wanka to amma yana zama wajibi ga wanda ya yi da shi yake wari musamman ya yi aikin wahala bawan Allah kamata ya yi in za ka je ranar juma'a ka tafi da kaya a leda in ko ba haka wato kai ka ja ne daga cikin mutane domin wani kafin a idar da sallah nan ka fitar da shi ka kumbura mace da ya goli garin ka wani zai je garin neman lada ranar juma'a Allah ku alhaki zai dawo ka nemi turare mai kyau ka rika sawa sabai hakiyan kaya suke na'am masu kyau wanda za su tafi juma'a da su da karɓar baki ba ko ma ana so ne zo gurin ka ji kana kamshi saboda haka ya kamata a kiyaye wannan ranar juma'a lallai a rika wanka in ma mutum baya yi to ranar juma'a ya daure ya rike domin kar a cutar da mutane to wannan shi ne za mu koyi na yawwa kaga wannan magana ta fa musu ta tuno mun da wani abu a gurin imamu malik ana tadar da wanka ne da tafiyar juma'a sai a gurin imamu malik kana gama wanka sai tafi masallaci tare da wankan da tafiya a cikin shi a gurin sa idan kai wanka ka tafi aiki to a gurin sa wankan juma'a ya rushe kawai dai ka yi wanka da safe amma sauran malamai wanda dalilin su ya fi kwari cewa za ka yi wankan ka da asuba ba na juma'a kai tafiya ka wato yayi domin wancan akwai mai kai yawa za ka je to in wani yana da yanci ba gurin da yake akwai office akwai ban daki akwai kaza wani idan ya je babu wannan za a iya yin wankan daga gida wankan juma'a za kaya masu kyau a ciki domin wancan na imam malik akwai amma ba gida kake sai kai amfani da kofar imam malik eh ka dai bu malikiya bari kai kana wanka da ka fito kawai kowa ya san masallaci za ka kai wannan din wannan wato tambayar ta yi ma'ana kwarai da gaske a gurin imam malik sadarwa ke daga wanka sai masallaci a gurin zan ka fito kada ya hira kofar gida ko ta ce to wankan ka ya rufe kana gama wankan ka fito to masallaci za a ce sai dai duk jiran da za a yi jira ne na tafiya masallaci ne bi mota ce za a gyara amma dai ka fito da niyyar tafiya wani abu ake jira wanke zaki ba a gama ba ka fito dai da niyyar tafiya amma ka buge wani gurin ko ka tafi aiki to wankan ka ya rufe amma sauran malamai in kai wanka ko da asuba ne yayi wanda wannan kuma ya fi sauki na kaga zahirin hadisin yana nuna ma wato wajibi ne a halarci sallar juma'a sannan wajibi ne a yi mata wanka sannan gaba ta gaba ta nuna an so mutum ya zama cikin tsafta in san samu ne mun sha faɗa turaren da zaka sa ba an kaji mutane yana sa su ciwon kai sai ka canje wani in dai ana shiga damuwa sanadiyar turaren da ka sa to ka canje wanda in ka zo za a yi murna da zuwanka sannan kuma shi ado mutum ko bai da hali in Allah ya taimake shi yana da tsafta to za ga baya kyamunsa in kyamunsa wani za ga bai da kaya da yawa amma duk lokacin da ya zo ba a jin yana wari kanki yake domin yana da tsafta wani kuma ga kayan amma ka dani saboda haka tsaftar ake bukata amin ma'aka na'am to wannan shine abin da malamin suka kawo hadisi na gaba zamu iya biyawa kada ka ji ko ba ci kake na'am ba sun yi sallah ba su to ai kaga mun faɗi ma ba su ba su ba da laifi ballantana wanda baya zuwa misali an ce wanda yake bu ba su ba su ma wasu ta bani ta karfe ɗaya wasu ta bani ɗaya da rabi kawai dan dai kar a rufe shago sun yi laifi ina ga wanda yake zuwa irin waɗannan ne annabi yake faɗa cewa Allah yana yi musu wani rufi akan zuciyarsu wanda ba sa zuwa sallar juma'a idan mutum ya yi juma'a ta farko ta biyu sai annabi ya ce kutiba min al-ghafilin za a rubuta shi kira sanannu ba dai dai wani to me mutum yake jira a wannan rayuwa yanzu baka ba Allah ba me za ka yi juma'a da kowa yake jin tsoron ta kai ranar kake yin sallah ba daidai ba ne shi za a yi kaga dalilin da ya sa sai na umar kenan shi a lokacinsa ya yawo yake shaguna shaguna tambayoyi yake yi akan kasuwanci da gaskiya har da irin wannan matsalolin cewa in juma'a ka haɗu da kasuwancin ka ya za ka yi zai ma tambaya in baka ba da amsa ba zai ce a rufe shago ina yin hizba suke a zo a rufe shago sai ka je ka koyo idan ka sanya ake kasuwanci na musulunci sai a buɗe ma shago ba tara ko suna biyar ba za a ci tara ka tara shi ne kawai ya zanto yanzu ka san wato wala yahillu lahu an yaf'ala shay'an hatta ya'lama hukuman la yahillu shi ne kawai tara ka da an dawo amma tambaya ɗan hizba ko ƴan karota sun dawo sun tambaye ka to yaya ka yi bayani sai a ce to a buɗe ma shago zaman sai na Umar haka yake duk shago mu aka je ka san hukuncin kasuwancin da kake baka sani ba to a rufe shago ya koma zuru in ya je koyo kitabul koyo ya sai a buɗe mai shago kaga yanzu da sai na Umar zai zo ai zai rufe shaguna kare kuwa shagunan da za a rufe ko kasuwanni ba da yawa kowa sai ya koyo za a buɗe maka na aiki na fara magana a kai shi ina ji bayan baya na wai magana yawaita ta daga latin jiwa ai ne magana ko shi na fara magana a kai eh to a lokacin ko yawwa ai wannan sai daga cikin manyan tashin hankalin da muke ciki an gane ko to wannan shine hadisi na gaba na na oke wannan to to an ce lokacin da yayi kasan kuma an sani illa shaytan kana azkura ne ban malam da kine tuna mun ba kamata yayi tuna mun ba gaba da littafin da wancan da razo da ba shi wane wannan suna kuma cikin kama a cikin nasa su ko bari mu amsa wannan Allah ya da zan kokari sai menene nau'in salatin da ya kamata mutum ya ringa yi ranar juma'a salati ibrahimiyya wanda annabi yake yana so a yi mar shi za ka yi mar ba wanda kake so kai mar ba wanda yake so ai ya iya yiwa yanzu ran dauran auren ka wani maroki ya zo ya kalle ka ya ce ko da ka a babu wanda yake faɗa ba ka so yana faɗa wata kalma da kai a gurin ka zaki ko ba ka bane shi a gurinsa ko da ke yake wani maroƙi ya zo yana sai ko wani ya rufe shi ke gani yana subhanallahi subhanallahi yana sai masa abu subhan wawayen Allah ba shi yake faɗa ga haka yake gaya ba shi a gurinsa shi kuma bai san haushi yake ji ba shi a gurinsa yaban sa yake wai jami'in su biyu an ce ma ai wani su biyu ne sai ya ce subhanallahi kaga subhanallahi yana ta buga abin nan to irin wannan annabi da kansa yake ce ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama san kuma wahayi akai ba sai a faɗi wannan ai shi sa ko kwanaki da ake cewa na hayaniyar ko nake cewa mutane ba ta kansu lokaci annabi ya faɗa abin da yake so in gaya mana sai ka ɓata lokaci wannan neman suna ne na wasu da san a sani da abubuwa kala-kala ka kyale su kai abin da annabi yake so ba ruwanka da hayaniya abu wannan kawai ka zauna lafiya shikenan kawai yanzu dan Allah har sai har sai a duk duniya waye da ittifaki akan cewa salatin nan Annabi shi ya faɗa ba babu to akan me zan shiga abin da kuma kai sabani ni kullun a tabi'a ga abin da aka yi sabani ko ke magana abin da kowa ya ittifaki akan sa shi nake dauka sai zauna lafiya kowa ya yarda da salatu annabi eh to saboda haka ba abin nan ba satin da ya wuce muka yi abin da ake yi bayan sallah ba idan mutum ya zo ya tambaye ni yanzu yana so ya yi abu kaza bayan sallah bayan idar da sallah sai in ce ba komai ka je ka yi amma ana so ka yi abubuwa goma bayan ka idar da sallah duk na annabi in ka gama na rantse da Allah da wahala ya gama idan ka gama da na annabi ɗebo na ta kai to ba za ka iya gama na annabin ba ne kai ka karan bari kuma na annabin nan ya fi naka ya aba umayr annabi ya kalli wani ya amkanin anas fa dan abu abokin Anas dan Malik yace ya aba Umairu ba fa alin Lubairu dan tsuntsun sa ne mutu ya hadisin kenan ya kai Abu Umairu ne yasa maka tsuntsun ka iya wannan sai da wani malami ya fitar da fa'ida dari karkashin wannan kalmar kawai kalmomin annabi jawami ne jawami kalim ne saboda haka mu daina bata kanmu lokaci dan Allah in dai addini kake so kai duk yan hayaniya da yanzu yake media ba ruwan kabu kai ba Allah kawai duk wannan hayaniyar duk yawan karatun mutum in dai Allah kake so ka huce Allah ya baka fitila ne kawai dan an shiga duhu kai ka tana haska gurare shi kuma Allah ya baki da bigo waye ka bigo shi kai ko taka original bai rike taji an fahimta da kyau ko to ya hakuri bibo ce da kai Allah baka hakuri eh wace waye bibo ma akwai mai rike taji Allah baka hakuri to waya ma da kike ma da rike taji eh alaikum assalam wa rahmatullah arama na ba aiki eh ba shi da asali a ji eh ba shi da wannan asali shi ya sa kansa yawa ba shi da wannan asali cewa kaza akwai gaba da yahudawa ai kaga ta suke Allah ya halicci sammai da kasai a fara shida ya fara ranar lahadi kuma al'ahad ɗin kenan al-ithnain al-thulatha al-arbi'a litaji al-khamis al-khamsa kenan ko dano Allah ba ka ku yanzu zan tsaya ka gane ko a sannan sai kuma asabtu sai suka ce asabtu a gurin su sai Allah ya huta wannan kuma zagi ne Allah cewa ya halitta sammai da kasai wa ma masara min luku yake ba muka ji ba inda Allah haka yin da kyau ko saboda haka wannan abubuwan da aka dauko tsari ne irin mai ruwa ruwan kai idan abu ya fado ma a ranar shi kenan amma ka dauka addini ne yau ba addini ba an ce mun lokaci yayi wa alaikum salam na'am akan tibi yawwa to kaga wannan wannan ba komai ba komai tambaya ce ne ke wanda suke a jirgin sama ai ka gaba liman da yawo jirgin sama su suna kasa ba ni wannan nake magana akai har kawai liman yanzu saboda kawai tsabatin da na gwani bayan wannan abar sai ta sai an kawo masa tsatar tebur ya hau shi nake magana ka fahimta da kyau ko yawwa shi muke magana amma yanzu anan a zo da sama anan kawai wasu suna bin musalla ba komai nan biyu ya cika akwai guri ba ka ga hawa biyu ma ake uku yanzu ba komai har wani suna tambaya ne hukuncin wanda ya hau kan ka'aba ya yi zalla sai aka ce ka je ka hau din in ka hau kai sai a baka fatawa eh shi ne kawai haka wanda ya ce mu wai me hukunci nace duk ran da ka je ka hau kai to za a baka fatawa shi ne kawai yawa ato wannan cewa game da kasaru idan mutum dan bauchi ne ko gombe sai ya je gani gida shi ma zai yi kasaru ne shi ne abin da muke faɗa duk inda ka je a matsayin gida ne a gurinka to ba za ka yi kasaru amma idan dan gombe ne ya dawo Kano yanzu da zama ai yanzu nan ne garin su ba gombe ba an bayyana da ai da yawa yanzu in ka gudu kabu a sani wanda yake ma ki asalin dan Maiduguri ne wani dan kamar Peter dan Maiduguri ne to yanzu kawai zai ce in ya tafi Maiduguri ba ko ne yanzu dan nan ne an bayyana da kyau ko yawa ba wannan muke nufi ba asali an haife shi a can yanzu ya dawo Kano aiki ya dawo da shi ko iyalansa duk suna nan to yanzu dan Kano ne ba dan Maiduguri ba duk an haife shi a can to wannan shine abin da yake magana wanda yake zuwa aiki a biki kullum zai dinga yin kasar zai fara a kullum din koko ba zai ba zai yi ƙwarai kuwa ba wai tunanin ka za a kalla ba abin da shari'a ta ce shi za a kalla menene yake lalata wankan juma'a shine yanzu maganar da aka yi a gurin imam malik kana yin wani abun kai kawo fatin ka lalata shi ka shiga wani abu ka tafi hira ka kayi da kaji baka tafi juma'a kai ne ya lalace shi kenan amma a gurin wasu malaman yana nan kai wankan juma'a kana da ladan amma alwala ta kare za ka tashi ka tafi juma'a lokacin da kaga dama sati ne zuwa zamu ji wannan lokaci aka fito ka je amma dai zan samu ne in mutum yana da lokaci da dama ya bi tsarin Imam Malik da ya fito ya tafi wallahi amma mun bai mafi da jiwa wallahi wa'ala tambayoyin da gani suna da alaka da karatu shi sa na karanta insha Allah ta'ala wa alaikum salam ka tine zuwa zan ga kulo wa insha ban ƙara ji ta kansu ba wallahi sai yanzu da ake magana yauwa ka ji wai malai yake me yasa baka tambayi limamin ba a masallacin ya kamata ka tambaya ka sani ko ko ko yana da dalili ko zo kace mu muna nan mu ba mu muke sallan nan ba ka je ka tambayi limamin ya baka haka ya kamata adalcin da ya kamata a yi wa limamin kenan to akar maka ko ma manta ai ko bi akar maka la kun ga ba ta da ikama ba a wallahi manta ne shikenan a ai akwai dalili kaga sai mu samu sabon karatu dan Allah ka tambayo mana sati ne zuwa sai ka gaya mana a can masallacin Allah ya dace da Amin ya Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka ka aure a gaba da waɗanda aure ta kawo a gaba Allah ka fi galamarin masu neman admission da sana'a da aiki Allah ka taimake su kuncin rayuwa da ake fama da shi da talauci Allah ka yaye wa al'ummar musulmi muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa Allah ka shirya da mu ka shirya matasan mu ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka shirya kai ka kai ka shirya ƴaƴan mu da waɗanda suka kauta hanya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tubobin ta madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta wannan ƙasa ta musulmi da suke cikin matsalolin na Filistin muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tubobin ta madaukaka Allah ka kai mu ta azabci Allah ka taimake su Amerika da Isra'ila Allah ka kunyata su Allah madaukakin sarki kai musu fashin kai akan kanta Allah kada ka ba su takewa a cikin rayuwarsu haƙƙi ne akan kowane musulmi ya yi wa ɗan Filistin addu'a wajibi ne saboda haka duk lokacin da wani abu ya shafi musulmi ƴan uwanka a ko a bangon duniya suke wajibi ne musulmi ya yi musu addu'a shine abin da za mu iya yi in baka yi wa ranar alkiyama karka ka zo ranar alkiyama tole ka cewa ya ubangiji waɗannan ɗan uwanmu ne amma ba su mana komai ba saboda haka wajibi ne a musu addu'a wajibi ne waɗannan bayan Allah duk da cewa sun kunyata Isra'ila abin da suke wa Isra'ila na rantsi da Allah sun gama kunya domin kamar da na gaya wasu abin da Filistinawa suke wa Isra'ila wannan karan shekara sama da hamsin ba a mata kunyata wadda suke masu ba domin sun sace wato security analyst ɗinsu kusan guda goma chief commandant to kaji goma sha biyu commandant na yakin gaba ɗaya sun ɗauke shi har yau ba a san inda yake ba duk wannan kurin da suke yi shi sa duk wannan is kasashe da suke kewaye da su yanzu sun gama ganin isra'ila tsirara kawai gorin kunya suke suna ta kashe musulmi ba dare ba rana suna kashe hakir sofi domin wannan asibitin da suka je suka yi ruwan bama bamai a yanzu karan jiya wata ya za ku ga duk asibitin ne na kiristoci ma to tsaba zalunci saboda haka wannan abin da yake kan mu musulmi wajibi ne a yi musu addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya kai musu agaji kuma annabi ya gaya mana cewa Allah baya ruguza mutane azzalimai sai ya kai su kololuwa kololuwa to kololuwa yanzu suka je wallahi faduwa za su ji bai da yarda Allah muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin ta madaukaka Allah ya musu fashin kai akan falta da Allah ya ba su sakewa a cikin rayuwarsu su kuma Falastinawa Allah ya tabbatar da su Allah ya ba su sabaki kana kallo kuna kallon abubuwan ban tausayi yaro karami zai zo dan uwansa an harbe shi shekara bakwai takwas amma ya zo yana nakara maka kalimatu shahada yana cewa ce ni la ilaha illallah aka abubuwan ban tausayi to wayannan in baka yi musu addu'a ba su za ka yi addu'a a gaban ka da yara kanana yana saboda haka suka taso iyayen su ba a titi aka haife su tun 1948 ake wannan gwagwarmaya falastinawa a wannan yanayi kuma asali duk wanda ya karanta bakara ali imran ya san a wayannan surorin kadai za ka gane suwa yahudi in baka ka gane yahudi ba nan to ba za ka gane qur'ani ba kina wannan gurin Allah ya gaba gaya ma suwa yahudawa ai gwagwarmaya annabi Musa da yahudi ta ishe ka kawai ta aike ka misali saboda haka wannan shine muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ya ba su adalci waɗanda suka rasu a cikin musulmi Allah ya karɓi shahadar zalincin da ake musu Allah ya saka mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allahumma amina fi awqanina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ina da Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka fitan su da gafara masu rai Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله أيام أي سي تي ميديوم sun samar da